أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الجر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna juma'a ashirin ga watan safar hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama alif da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da nawa muke ga wata? sha shida ga watan tara meladiyan annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da biyu insha Allah za mu ci gaba da karatunmu cikin shahararren littafin hadisi kuma littafin sira wanda yake karantar da mu sifofin manzan Allah da kuma halayen manzan Allah ash-shama'ilul muhammadiyya wal khasa'isul mustufiyya na Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sura al-Imam at-Tirmidhi wanda idan ba mu manta ba muna babu ma ja'a fi na'li rasulillah babun da yake mana bayani akan takalmin manzan Allah na'lu rasulillah takalmin manzan Allah muna hadisi na 81 haddathana ahmad ibn mani sana abu ahmad sana sufyan an suddi qala haddathani man sami'a amr ibn hurais yaqulu ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fina alaini maqsufatayn mun karanta wannan mun fassara haddathana ishaq ibn musa al-ansari حدثنا معا حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخفيهما جميعا أو ليخفيهما جميعا دقى أبو إسحاق آه إسحاق بن موسى الأنصاري دقى معا مالك دقى أبي الزناد daga al'arash daga sidna abu hurair ƙala ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la yamshi yanna ahadukum fi na'lin wahida kar ɗayanku yayi tafiya a takalmi ɗaya li yun'ilahuma jami'an ya saka takalman duka biyu yayi tafiya da su aw li yukhfihima jami'an ko kuma ya cire su gaba ɗaya ba a sa takalmi ɗaya ana tafiya da shi mazan Allah ya hana in za ka sa takalmi to ka saka su duka biyu ka tafi da su ko kuma idan da ka tafi ba takalmi ɗin ne ka tafi ba takalmi gaba ɗaya liyun'iluhuma jami'an ya sa su gaba ɗaya aw liyunfihima jami'an ko ya cire su gaba ki ɗaya shi yasa ko takalminka ne ya balle to ba a san ka rike ɗayan a hannu kuma kana tafiya da kwaya ɗaya a kafanka sai ka cire su duka sai ka rike su tafiya da kafa dama babu takalmi ba wani abu bane na laifi ba wani abu bane na laifi an gane حدثنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد نحوه daga قتيبة ya bamu labari daga Malik daga Abu Zinad yana da irin wannan hadisin na wato wadda muka karanta na Abu Hurairah Abu Zinad yana da shi shi حدثنا إسحاق بن موسى حدثنا معا حدثنا مالك عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة إسحاق يا بام الأباري دق معن حدثنا مالك عن أبي الزبير دق أبو الزبير عن جابر دق جابر ابن عبد الله الأنصاري annan nabiya na ha manzan Allah ya hana an ya akula ya'ani arrajulu ya hana mutum ya ci abinci bishimalihi da hannun hagunsa za Allah ya yi wasiya kul bi yaminika ka ci da hannun damanka ko wa kul mimma yalika ka ci abin da yake gaban ka ci abin da yake gaban wani har aka ce manzon Allah ya ce idan yaro ya fara raba hannun hagunan shi daga hannun daman shi to muruhu bis sala ku mishi yi sallah idan ya cika shekara goma bai yi sallah ba a bige shi da za a nakasa shi ko a ji masa ciwo ba a a dai bige shi kamar da tsintsiyan kwakwa ce masa tafi ka je ka yi sallah da sauransu ko da ɗan roba hakan nan ba a ɗauki ice ko kuma dorina mai zafi a yi ta dukansa da shi ba to ci da hannun dama yana daga cikin sunnan manzan Allah kuma ya hana mutum ya ci abinci da hannun haguna au yamshi fi na'alin wahida ko mutum ya na tafiya a takalmi kwaya ɗaya annabi ya hana an fahimta حدثنا قتيبة عن مالك حدثنا آه إسحاق بن موسى حدثنا معا حدثنا مالك عن أبي الزناد عن أبي الزنادي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه دقى أبو هريرة أن النبي قال إذا انتعل أهدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع kun san an faɗa mana kana rasulullahi ya ujibuhu tayammunu fi kulli shay'in a komai yana son yana gabatar da dama yana birge shi in zai ko fara komai hatta fi tarajjulihi idza sajala idan zai taje gashi yakan fara da dama wa fi tana'ulihi idan ta'ala haka sa takalminsa yakan fara haka in zai fita daga gida yakan fara fita da dama haka idan zai shiga masallaci yakan fara shiga da dama haka idan zai duk abin da manzon Allah da yi yuqaddimu al-yumna ala al-yusra yana gabatar da dama akan haguna to wannan hadisin na al-a'raj daga Abu Huraira ya ce manzon Allah ya ce idan ta'ala ahadukum idan ɗayan ku zai sa takalmi zai fadi zai saka takalmi falyabda bil yamin ya fara da kafan dama wa idza naza'a idan zai cire takalmin falyabda bil shimal ya fara cire kafan haguna faltakunil yumna awwaluhuma tun'al wajen sakawa a fara saka dama wa akhiruhuma tunza kuma wajen cire takalmi dama ta zamo ita ce ƙarshen wanda za a cire farkon sakawa in za ka saka takalmi ƙarshen cirewa sai ka cire haguna sai ka cire kafan dama kasan wannan shine wato ainihin kwaikwayon manzan Allah kana bibiyan manzan Allah cikin abin da yake yi duk motsin da aka ce maka manzan Allah kaza yake yi ga yanayin kallon manzan Allah baya kura abu yana kallon abu wa yanzuru lahzan yana kallo ne a sace ko me ake cewa kaman harara ko yawa kuma yakan mafi yawa yana kallon ƙasa ne baya daga kai yana kallon a'a manzan Allah kanshi yana ƙasa ne sallallahu alaihi wasallam idan yana tafiya yamshi haunan yana tafiya a hankali a hankali amma ba wai wato saibi yake yi ba a'a manzon Allah yana sauri sauri a tafiyan shi amma kuma haunan tafiya irin na mai kankan da kai wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi haunan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama ko sayyidun dihkuhu tabassumu wal mashyil huwaina wa nawmuhu al-iqfa'u shugaba ne in zai yi dariya sai ya yi murmushi in zai yi tafiya sai ya tafi a hankali a hankali ba irin tafiya na takama ba wanda Allah ya ce wala tamshi fil ardi marha ko innaka lan takhriqa al arda wa lan tabliga al jibala tula kar kana tafiya kana fankama kana kafafa kana al ikhtiyal inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura menene bambanci tsakanin al mukhtal da al fakhur man kana mukhtalan fakhura abinda ake nufi da al-mukhtal shine man yanzuru ila ghairihi bi ayni al-ihtiqar yana ganin mutane a walakance yana raina mutane wannan shine mukhtal shi kuma fakhur alladhi yanzuru ila nafsihi bi ayni al-i'tizaz wanda yake kallon shi wani ne to wannan shine fakhur to Allah ba ya san me irin wannan Allah ba ya san in mutum zai na tafiya yana takama yana bonsin yana jin cewa kaman ba zai taka kasa ba manzo Allah in dai tafi yana tafiya ne haunan ko ka annama yanhadiru min sababin kaman yana gangarowa daga saman dutse haka da ka gani shaf shaf shaf shaf shaf shaf shaf sallallahu alaihi wasallam to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato akwai uswa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kaseera wato shi annabi na komai nasa mai kyau ne kuma idan dai kana son ka ɗabbaka sunnan manzan Allah ka saka manzan Allah cikin jikinka kamar yadda shi jinin jikinka to kawai ka je ka yi karatu don ka jiya yake yin abubuwa yanayi da shehu ibrahim ya ce yana yaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna hawal muktari khalata mudmari ko ko kuma a rani menene yake cewa walim lawa ainul yau ma'ainu muhammadin sarasin ruhu fi haikali wa riwa'i in naga kaina kawai sai naga annabi cikin kaina in na kalli kaina kawai sai naga annabi sai na ganni cikin annabi sabida sirrin manzan Allah ya gudana cikin wato zahirin jikina na zahirina da skeleton kasusuwa na yani tabi a sharayinahu ya bibi jijiyoyin jikinsa to haka kai ma wato za ka iya ka mayar da rayuwar manzan Allah yaya annabi yake cin abinci sai kana kwaikwayon shi yaya annabi yake magana sai kana kwaikwayon shi baya yawan magana baya surutu shiru ake yi in an zauna a fadar manzan Allah sai ka ji shiru kawai kurum idan ka ji manzan Allah na magana to ana faɗan wahayi ne ko ko ana tattauna wani abu na maslaha amma majalisuhu majalisu ilmin wa hilmin wa ta'uda majalisan manzan Allah majalisa ne na ilimi da haƙuri da bin abu a hankali da girmama mutane kuma annabi sallallahu alaihi sallama zai na faɗa wa sahabbansa abinda da su ilmantu da shi ne ba da a zo ne kawai a ce to yayi gidan wane yake me ya faru tsakanin wane da matansa me ya faru tsakanin a guri kaza maza Allah baya irin wannan hira shi yasa yanzu munafurci yayi zanzana ya shiga cikin rayuwar mutane kuma suna da awan su masoya manzan Allah ne yayi zanzana ya shiga cikin rayuwar mutane mutane suna ganin wai wai har kaga har kaga mutum yana ganin shi malami ne ko ko shi ahlus sunna ne amma bai nisanci ɗabi'ar da maza Allah ya ce iyakun mulgiba fa inda lagiba ta ashaddu min zina raɗa da munafirci yanzu ya zama ko ya zama ruwan dare gidan malami da gidan jahili fadan sarki da fadan da fadan mai kasuwa wajen malamai da wajen almajirai da wajen muridai munafirci ya ɗawi shaya an namimanci a ɗauko maganan wani a kawo mawa ne a ɗauko maganan wani munafurci ma da kuɗi ma za a saya ma kana neman a sayar maka da munafinci subhanallah wallahi mai giba manza Allah ya ce he dan wuta ne mai giba manza Allah ya ce duk wanda yake giba algibatu ashaddu min zina giba maganan mutum bayan bayana maganan mutum duk abin da ba za ka iya faɗa a gaban mutum ido da ido ba ko laifi ne to ka faɗa a bayan idansa sunansa giba haramun muna firci annamimanci kuce mutum bai yi abu ba ka ƙirƙira masa ka faɗa ka ce ya yi to ina manzan Allah yake cikin rayuwanka ina musuluncin kan yake ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان kada kuna lamzin junanku la talmizu anfusakum kuna kibce da yaface manzo Allah yace ayuhibbu ahadukum ay almuslimu akhul muslimi la yazlimuhu wa la yahqiruhu wa la yuslimuhu wa la yakhzuluhu musulmi dan uwan musulmi ne ba zai walakanta shi ba ba zai tozarta shi ba ba zai mika shi ma abokin gaba ba ba zai yi ta zage sa bayan bayanan ba na za a ce a yi hubba a dukkan an yi akula lama kihi mai yitan fakari tun ko a alƙur'ani ne Allah ya faɗa yanzu da ku ɗayan ku zai ci naman ɗan uwansa bayan ɗan uwansa ya mutu ai a tsani wannan mutumin shi yasa duk ran da za a yi magana to wallahi sai abin da mutane suka fi bukata shine a faɗa musu manzan Allah rashin samuwar manzan Allah cikin tsakaninmu shine abin da ya lalata al'amura gabaki ɗaya idan ta ala ahadukum falyabda bil yamin idan ɗayan ku zai sa takalmi ya fara saka dama falyabda bil yamin ko wa idza naza'a idan zai cire falyabda bil shimal ya fara cire haguna faltakun al-yumna awwaluhuma tun'al dama ta zamo ita za a fara sakawa wa akhiruhuma tunza kuma ita ce karshen wanda za a cire manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar da abubuwa wanda idan kana neman ilimi na rayuwanka motsinka shirinka zamanka duka da ka same shi cikin manzan Allah idan zan miƙe lokacin da nake zaune mai zan ce idan zan zauna mai zan ce idan zan ci abinci mai zan ce idan na ci na ƙoshi mai zan ce idan na faɗa cikin musiba mai zan ce duka manzan Allah ya karantar babu abin da manzan Allah ya rage ballagar risala wa addal amana wa nasaha al'umma ya isar da aika a ainihin yadda Allah Ubangiji ya ce mishi ya isar da aika na'am sai hadisi na gaba hadisi na 80 da nawa 86 حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سنا أشأس هو ابن عبي الشعصاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره daga abu musa muhammad ibn musanna daga muhammad ibn ja'far daga shu'ba ya ce ash'as ya ba mu labari ibn abi sha'sa daga babansa daga masruq daga aisha ummul mu'minin ta ce kana rasulullah manzon allah ya kasance yuhibbu at-tayammuna yana son fara komai da dama mastata'a gwargwadon iko fi tarajjulihi wajen tace kai wa tana'ulihi da saka takalmi wa tuhurihi da tsarki shi yasa a tsarki ma aka ce albada'atu bil mayamini qabla al mayasir ko farawa da dama kafin haguna idan zaka yi alola idan ka kawo ruwan alolanka idan ka ɗibo ruwan sai ka fara wanke wannan ka sake wanke shi ka sake wanke shi sai ka wanke wannan sai ka wanke wannan sai ka wanke wannan mutane sukan zama ce eh akwai figan da idan ka ɗibo ruwan sai ka wanke hannunka sau uku haka ɗaya biyu uku amma akwai figan da in ka ɗibo ka wanke dama ka wanke dama ka wanke dama ka wanke haguna ka wanke haguna ka wanke haguna sai ka kurkura baki sai ka shaka hanci sai ka wanke fiska idan ka zo wanke hannu sai ka fara wanke dama ka fara wanke dama fi tuhurihi haka wajen wankan janaba za ka fara wanke damanka kafin ka wanke hagunanka yaya ake wankan janaba yadda ake wankan janaba shine ka kawo ruwa ka wanke najasan da yake jikinka idan ka fara wankewa in ka so sai ka fara alola idan baka so ba sai ka bar alolan sai daga ƙarshe idan ka yi alola farda ɗaiɗaya wanke hannu sau ɗaya kuskuren baki sau ɗaya shaƙa ruwa sau ɗaya komai sau ɗaya ɗaya shikenan sai ka ɗibo ruwa sai ka zuba a kanka ka cuɗa cikin gashin kanka ka cuɗa cikin ramukan kunnanka da ramuka ramukan gefen kunnanka da ƙasan fatun kunnanka ka tabbata ruwa ya shiga kowane lungu da loko ka sake ɗibo ruwa ka sheƙa sai ka wanke kanka sau uku kana mutsuka gashinka in kanka akwai kitso ka mutsuka ya shiga cikin ramu ramin kitso din sai ka ɗibo ka zuba a ka na dama ka zuba a ka na dama ka zuba a ka na dama har ƙasa sai ka zuba ka na haguna ka zuba ka na haguna har ƙasa shikenan ka yi wanka to ana son ka fara da dama albada'atu bil mayamini qabla al mayasir to manzon Allah ya ujibuhu tayammunu mastata'a fi tarajjulihi wa tana'ulihi wa zuhurihi yana burge shi yayi abu da dama dama ya yi dama wajen tace kai ya fara tace gefen dama wajen sa takalmi ya fara saka dama wajen tsarki ya fara tsarki ma dama kafin haguna حدثنا محمد بن مرزوق أبو عبد الله سنا عبد الرحمن بن قيس وأبو معاوية حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة قال كان لنعل رسول الله كبالان وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأول من أقد أقدا واحدا عثمان رضي الله عنه hadisin Muhammad bin Marzuq wanda sunansa Abdullahi Abdurrahman ibn Qais ya ba mu labari daga Abu Muawiya eh Hisham ya ba mu labari daga Muhammad daga Abu Huraira قال ياتي كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان تاكلمون من ذا الله تنا da dango biyu wa abi bakr wa umar haka takalmin sayyidina abubakar da sayyidina umar mun yi bayani akan kibalani wancan satun ko wa awwal man aqada aqdan wahidan wanda ya fara yi matakalmi hanci daya wajen sakawa kwaya daya kaman silifas kenan shine usman sayyidina usman amma manzan Allah takalminsa ɗango biyu ne wajen saka yatsa haka sayiduna umar haka sayiduna abubakar sayiduna usman shine ya fara yin mene shine ya fara yi mishi hanci ɗaya rami ɗaya wajen sakawa an gane na babu ma ja a fi zikiri khatami rasulillah ko khatimi rasulillah babun da zai mana bayani akan zobin manzan Allah وفيه ثمانية أحاديث أتكي أكوي حديثي قد تقص حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فصه حبشيا daga قتيبة بن سعيد بشيد ɗaya daga abdullahi ibn wahab daga yunus daga ibn shahab daga anas ibn malik ya ce kana khatamun nabiyyi azurfa wato wato zoben manzan Allah ya kasance min warakin daga azurfa ne warak shine azurfa min warakin daga azurfa ne wa kana fassuhu abinda aka yi rubutu a kai launinsa habashiyar launi ne na habasha a zobe kamar yadda za ka ga a zobe an yi rubutu hakan nan to haka tun a zamanin manzan Allah a zobe akan rubuta suna ko a zobe a rubuta wani abu hakan nan wani tambari hakan nan to zoben manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zoben nashi azurfa ne sannan abinda aka yi man abinda aka yi annaqash aka yi zane a kai habashi ne wato wani launin abu ne wanda daga habasha ake abin nan a zoba manzan Allah an rubuta Muhammadu Rasulullahi Allahu an rubuta Muhammadu Rasulullahi ko kuma Muhammadu Allahu Rasulullah annabi Muhammadu manzan Allah haka yake rubuce wannan zoban kuma ita ce idan za a tura da saƙo to shi ne wanda da ku ga irin wasiƙun manzan Allah da ku ga wani abu hakan nan tambari ai tambarin zoban ne zoban ne da a tsiga mata tawada ko ko wani abin da ake na wancan zamanin shi kenan sai a buga a kan takarda stamp sai a tura da shi na'am حدثنا قتيبة كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فصه حبشيا حدثنا قتيبة حدثنا أبو أوانا عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه نعم wannan hadisi daga Kutaiba Abu Awana ya ba mu labari daga Abu Bishir daga nafi' daga ibn umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman ya riki tambari min fiddatin daga azurfa fakana yaktumu bihi manzo Allah yana stam da shi amma wala yalbasuhu manzo Allah baya sakawa to kun ji kuma wannan ruwaya baya sakawa yana stam da shi an gane ko na'am Allah yakan yi stam ne da shi amma baya sakawa حدثنا محمود بن غيلان أنا حفص بن عمر بن عبيد هو الطنافسي حدثنا زهير أبو خو أبو خيثمة عن هميدي عن أنس رضي الله عنه قال كان كاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه daga mahmud bin ghailan daga hafsu bin umar bin ubaid wanda ake cewa at-tanafisi ya ce zuhairu ya ba mu labari wanda shine abu khaisama daga anas ibn malik qala ya ce kana katamu rasulillahi min fidda stamp ɗin annabi zoben annabi daga azurfa ne wanda fassuhu minhu saƙan da aka yi daga samansa na rubutu daga azurfan ne kaga ya saba da wancan ruwayan wancan an ce fassuhu habashiyan habashiyi ne wannan kuma an ce fassuhu minhu an yi shi wannan rubutun ne daga shi ruwan azurfan ina fata an gane حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا معاذ بن هشام ثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الأجم قيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم فاصطنع خاتما فكأني أنظر إلى بياده في كفه صلى الله عليه وسلم إسحاق بن منصور ya ba mu labari daga mu'az bin hisham babana ya bani labari in ji mu'az bin hisham daga qatada daga anas ibn malik qala ya ce lamma arada nabi lokacin da manzon Allah ya nufi ay yaktuba yayi rubutu ya tura sako kenan ila al-ajam zuwa ga ajamawa nan ma'ana an yaktuba yayi umarni a rubuta ba shi ya rubuta ba dan ba ya rubutu shi ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون rubutushi ba dan bai iya ba ya iya amma baya yi baya ɗaukan takarda ya karanta ya iya shine takardan kuma shine abun rubutun eh shine abin da wani yake cewa ma ya fa'alu samsamu bi samsami an je gurin yaƙi ya jarumi ya ɗauko takwabi me zai yi da takwabin bayan shi ma kansa takwabin ne to manzan Allah ai shine abun rubutun shine wal qalami wa ma yasturu eh shine rubutun kuma shine abun rubutun kuma shi za a rubuta shi yasa wasu da suka zo sai suka ce ku kun fiye guluwi akan manzan Allah kun zo kuna ce annabi ne farkon halitta bayan ga hadisin bukhari nan ko hadisin muslim ne yana cewa awwalu ma khalaqa Allah qalama abinda Allah ya fara halitta alqalami ya fara halitta dan me za ku ce annabi ne farkon halitta ga kuma wancan hadisin Jabir nan awwalu awwalu ma khalaqa Allah nura nabiyika ya Jabir farkon abinda Allah ya halitta hasken annabin ka ya kai Jabir amma sai suka ce a a wannan ai ba muslim ba ga nan muslim ya ce abinda Allah ya fara halitta alqalami ne to alƙalamin da aka halicce shi ba an halicce shi zai rubuta wani abu ba ne abin da zai rubuta ba sai da aka samar da shi kafin aka kawo shi ba? eh ai sai da Allah ya kawo sai da Allah ya shirya alƙalamin zai rubuta kaza ne sai aka halicci alƙalamin to annabi ne kafin alƙalamin alƙalamin annabi zai rubuta eh ka san wani zai ce to wa ya faɗa maka kawo mana nassi sai kawo mana nassi waye ya faɗa maka to mu a gurin dukkanin malamai musamman sufaye Allah annabi ya fara halitta ba ana nufin kuma jikin annabi ba ba haka ake nufi ba ɗan uwana ruhi ruhin annabi ai sai da aka halicci ruhi aka halicci jiki al'arwahu junujun mujannada fa ma ta'arafa minha fa ma ta'arafa minha i'tarafa ne ko wa ma tanakara minha ikhtalafa rayuka inna allaha khalaqa maqadir al-khalqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50 alf amin ko Allah ya halicci duk rayuka da hatta zaman da nake yi a nan sai da Allah ya halitta da mu zauna da malam wani da malam wani da malam wani da malam wani a ranar malam alasan zai kawo ziyara daga tusku duka sai da Allah ya rubuta kafin mu zauna da shekara dubu kafin ma a halitti sama da kasa sai da aka rubuta duk abin da zai faru a duniya da shekara dubu hamsin shi yasa wallahi wanda ya yi imani da Allah ya da Allah ba zai damu ba wallahi wallahi ba zai damu ba akan me zan damu akan arziki na baya da yawa bayan Allah ya riga ya rubuta duk abin da zan samu a duniya akan me zan damu da wane yana da shi ni bana da shi bayan maktubun inna Allah Allah ya riga ya rubuta yawan arzikinka ya rubuta abin da zai same ka ya rubuta rayuwanka da mutuwanka duk abin da yake faruwa kaman ka je sinima ne a kunna tan, tangaraho ko a kunna majigi kana ganin wani abun da yake faruwa na, na, na, na, na, na wasan kwaikwayo wanda an riga an yi shi ka zo kana ganin shi a sinima an riga an yi shi kai ne yanzu kake gani kai ne yanzu kake gani na wani dattijo idan aka kunna fim hakan nan irin fim din indiya hakan nan ya ga ana dukan wani sai ce me yayi ake dukansa me yayi ku bar dukansa mana nan fa ba su da imani duk san abu ne kawai masrahiya ce wasan kwaikwayo ne da an riga an yi shi kuma ba wai yanzu yanzu ne ake yin sa ba to manzon Allah shi Allah ya fara halitta ruhin annabi Allah ya fara halitta ba a ce jikin annabi ba a jiki sai da annabi Adam ya zo a jiki kan ma ai babansa ma sai da ya baba ne ya aife shi ai babansa shine Abdullahi amma ruhi kuma sai da aka halicci ruhin annabi aka halicci wani ruhi kuma duk wanda ya zo duniya annabi ya rako duk tsinan nan da ya ce ba haka bane to ya fito tsakanin sama da kasa ya yi tawaye ma Allah ya ce ban rakowa annabi ba Allah shikenan ka san wani ya ce wai wai wai duk wanda ya zo duniya ba annabi ya rako ba inna lillahi wa inna ilaihi mu dai annabi muka rako kuma ranan kiyama ma kai za mu raka eh shi muka rako kuma ran lahira ma shi za mu raka kai kuma ka bi wanda ka rako tunda ka ce ba shi ka rako ba sai kai ka bi wanda ka rako eh mana sai bi wanda ya rako Allah ya kara mana san manzon Allah shine abin da al-imam Abu Hanifa yace yace anta allazi laula kama khuliqa mru'un kai ne wanda ba dan kai bada ba a halicci mutum ba kalla wala khuliqal wara laulaka kai ne wanda kai ba mutum ba gaba daya wara halittu gaba daya ba dan kai ba ma da ba a halicce su ba anta allazi min nurikal badru ta kai ne wanda wata ya saka riganka na haske sai shi ma ya zama mai haske washamsu mushrikatan binuri ba haka wata da rana sun haskaka ne da hasken kwarjininka an tallazi lamma saraita ila sama kai ne lokacin da kai isra'i ka je sama bi ka sama sama ita ma ta ɗaukaka da zuwanka wata zayyana ta yi ado bi hulaka da kwalliyanka in ji abu hanifatan noma kun san mu an riga an shayar da mu ne wani irin sintali na san manzon Allah wanda wanda shehu ibrahim yake cewa ya lumuna ni jahalan wa aikantu anna man tajarra'a minni ishari ma zuktuhu sabba duk wanda ya sha abin da muka sha dole ya zama irin eh dai kawai idan kai baka sha ba to ba za ka gane abin bane kawai eh ba zai gane ba to lamma arada koko mai hadisin yake cewa lamma arada nabi sallallahu alaihi wasallam an yaktuba ila al-ajam lokacin da manzon Allah ya nufi ya rubuta wato ya rubuta sako zuwa ga al'ajib irin su rom irin su faris irin su habasha ai akwai rubuce-rubucen da manzon Allah ya yi ilahi rakl azimin rom aslim taslam yutika Allahu ajraka marratai haka Allah annabi ya rubuta mu azimin rom ya kai azimin rom aslim ka musulunta taslam sai ka tsira yu'tika Allahu ajraka marratayn Allah zai baka lada kashi biyu ladan jama'an da suka bi ka da ladan ka na kanka haka annabi ya rubuta ma sarkin Faris sarkin sarkin Rum da sarkin Faris da sarkin Habasha Kisra ne aka ce da aka kai masa sarkin Rum da aka kai mishi letan manzan Allah sai ya yaga manzan Allah ya ce Allah ya yaga daulanka kamar yadda ka yaga wasiƙa Allah ya mazzaka daularka kamar yadda ka mazzaka wasiƙa shi kuma na jashi shi kuma da da annabi ma da ya- kafin ma ya a kai ga wasiƙa annabi da ya tura mishi sahabbansa ya tarbi sahabban manzo Allah lokacin yana kirista ya tarbe su ya girmama su ya musu masauki ya musu kaza annabi ya ce ku tafi habasha a habasha akwai sarkin da baya zalunci to da manzan Allah ya nufi ya yi rubutu zuwa ga al'ajam idan aka ce al'ajam ba wai ana nufin kawai iya mu baƙaƙe ne mu ne a jamawa ba duk wanda ba balarabe ba ba ajame ne duk wanda ba balarabe ba ba ajame ne amma fa wasu sun yi tawili sun ce duk mai magana da larabci kuma ba larabe ne amma duk balaraban da baya iya magana da larabci kuma ba balarabe bane ba ajame ne su a gurin su mu ma ni ma balarabe kuma laraba ne tunda kuna magana da larabci kuma larabawa ne العربي هو من تكلم بالعربية وإن لم ينتمي إلى قبيلة من قبائل العرب balarabe shine wanda zai iya magana da larabci ko da ba ba ba- baya cikin kabilun larabawa inda zai iya magana da larabci to balarabe ne to mu ma mu mun ma fi son a ce mana ma larabawan ma sabi ce ahibbul araba li salatin li anni arabiyyun wal qur'anu arabiyyun wa kalamu ahli al jannati fil jannati arabiyyun ku so larabci saboda abu guda uku ni balarabe ne alqur'ani larabci ne a aljanna ma larabci za a na yi to da manzo Allah ya rufi ya rubuto sai ka ilal ajam kila lahu aka ce masa annal ajama waɗanda ba larabawa ba la yaqbaluna illa kitaban alaihi khatam ba su karban wani leta ba su karban wasiƙa sai wasiƙan idan an yi mashi stamp fastana khataman sai wato yace a sana'anta masa stamp ya ce faka'anni an zuru ila bayadihi fi khaffihi ya ce yanzu haka kaman ina ganin farin stam ɗin manzan Allah na azurfan nan yana kan tafin hannun manzan Allah yanda idan an rubuta abu annabi zai dangwala ya buga stam a tura da shi ana ganewa ko حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري سمع بي عن ثمامة عن أنس بن مالك قال كان نقش كاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر رسول سطر الله سطر أذوب من ذن الله abin da yake rubuce a zoba manzan Allah shine wannan abin kana naqshu katami naqshu shine zane kana naqshu katamin nabi zanen zoben annabi an rubuta muhammad sai aka rubuta rasulu sai aka rubuta allah abin da yake rubuce kenan a jikin zoben manzon allah wannan zoben ta fi duniya da abin da yake cikinta eh ta fi duniya da abin da yake cikinta zoben annabi tambarin stam na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam حدثنا نصر بن علي الجهدمي أبو عمرو أنبانا أبو نوح كوكو أنبانا نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس بن عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر manzan Allah ya rubuta ma Kisra da Kaisara Kisra shine Azim nawa ne Azim na Faris ko Kaisara kuma shine Azim ar-Rum ina ganin haka ne ko a Kisra a nusharwa na ja'a Muhammadun wa halqad asakal mubizan mukabbara a Kisra a nusharwa na ja'a Muhammadun bi ayatihi al-kubra wa qasruka absara a Kisra a nusharwa na ja'a Muhammadun wa halqata al-anharu am hal tafajjara وهل قد أتاك الموبذان مكبرا وقد سجد المعبود لله نادكا وقد أنباء الكهانة إن أنشي كسرى akwai title na sarauta kamar yanzu a Najeriya in an ce Lamido sarkin ina ne Lamido Adamawa in an ce Shehu sarkin ina Shehun Borno ko yawa to haka su ma Larabawa idan an can kasashen idan an ce idan an ce Fir'aun to sarkin misira kenan title ne na sarakunan masar fir'aun idan an ce kisra sarakunan rum idan an ce kaisar sarakunan faris jam'insa qayatir jam'in kisra kayatir jam'in fir'auna fara'ina ya an gane ko na'am to ya rubuta min kisra da kaisara da najashi faqila lahum sai aka ce musu innahum la yaqbiluna kitaban illa bi khatam baya karban ba a karban wani sako sai idan an rubuta shi bi khatam an yi mashi stamp fasaga rasulullahi khataman sai manzon Allah ya saka aka sananta mishi zobe aka sananta masa khatam stamp wanda halaqatuhu fiddatun rawin ɗin shi azurfa ne an yi shi ne da azurfa wani kishe fihi an zana mishi muhammadu rasulullah haka aka zana muhammadun rasulullah ina fata ana ganewa حدثنا إسحاق بن منصور أنبأنا سعيد بن عامر والهجاج بن والهجاج بن منهال عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه دقى إسحاق بن منصور أنبأنا سعيد بن عامر سعيد بن عامر أبا ملاباري والهجاج بن منهال ده هجاج بن منهال دقى همام daga zuhuri anas dan malik anas ibn malik annabi sallallahu alaihi wasallama idza dakhala al-khala'a manzon Allah idan ya shiga bayan gida ya shiga wajen zagawa ya shiga mazagayi ko na za a khatamahu yakan cire zobansa ba kuma ana maka nufin a'a manzan Allah dan ya shiga gurin najasa bane manzan Allah shi babu najasa tattare da shi ba najasa fitsarin manzan Allah ba najasa bane ya fi zuma zaki ya fi maɗi eh bayan gidan manzan Allah ma ƙasa buɗe bakin da take yi ta ce shi ne ma zina ya fi zina da ya fi azurfa ƙasa da shi take rayuwa da shi take rayuwa ba wanda ya taba ganin bayan gidan manzon Allah babu ba taba gani ba ƙasa ne take cinyewa mabunkura ƙasa su nemi albarka da shi kun bunkura ƙasa to shi tsiro tsiro su ne mabunkura ƙasa su nemi albarka shi yasa in ya fito daga bayan gida sai dai a ji kanshi kawai yana yawo kawai sai dai a ji kanshi ba ustazu da yake cewa da shi da annabi ɗaya ne amma idan ya shiga bayan gida sai an shiga an saka turare an yi da barbaru an kawar da zarni da wari ba malam cikin mutum duk kashi yana wari yana cewa da shi da annabi ɗaya suke annabi da bai taba ba a taba jin hamami ko tsami ko gafi a jikin manzon Allah ba kamshi yake yi me sayyiduna abubakar yace yace tsifta hayyan wa mayitan kana raye da ƙanshinka bayan ka yi wa fatima da ƙanshinka eh amma wani mutum ya zo yana ce maka wai da shi da annabi ɗaya suke kaza kaza kaza kaza kaza kaza Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu to idza da khalal khala an za a khatamahu idan ya shiga bayan gida yakan cire ya shiga mazagai yakan cire khatamahu zoban nan nasa حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله خاتما من ورق فكان في يده ثم كان في يد أبي بكر ويد عمر ثم كان في يد عثمان رضي الله عنهم حتى وقع في بئر أريس نقشه محمد رسول الله daga ishaku ibn mansur abdullahi ibn numair ya ba mu labari ubaidullahi ibn umar ya ba mu labari daga nafi'i daga ibn umar abdullahi kenan qala ya ce ittakhadha rasulullahi khataman min warakin manzo Allah ya yi zoban shi ne daga azurfa zoban manzon Allah azurfa ne fa kana fi yadihi har manzon Allah yayi wafati wannan zoban yana hannunsa sun makana fi yadi abubakar sai sai ya koma hannun sayyiduna abubakar summa fi yadi umar sai ya koma hannun sayyiduna umar summa fi yadi uthman sai ya koma hannun sayyiduna uthman hatta waka fi bi'ri aris har sai da ya fada a wani rijiya fadawa zoben annabi yayi a rijiya a rijiya ya fada hatta waka fi bi'ri aris naqshuhu abin da yake rubuta cikin zoben shine Muhammadun Rasulullah ko ko Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi za mu tsaya a nan ƙarshen babu ma ja fi khatamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallama za mu shiga kuma babu ma ja fi ma za fi annan nabiyya kana ya takhattamu fi yaminihi annabi yana sa zobe ne a hannun damansa za mu tashi kenan a nan za mu tsaya a nan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana Allah ya ƙara ma annabi wasila da fadila Allah ya saka mu cikin ceton manzan Allah maulan mu shehi tahiru Allah ya dawo mana da shi Najeriya lafiya Allah ya kiyaye mana shi Allah ya ba mu albarkan magabatan mu اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم